أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسدة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورد الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الأسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقداب فريد داري على الإدلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهيد عمر بي وقائدي وفاري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السلاد والأمن والسكر والكمال والمعرفة واليقين والتثبيت واللطف يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدري والتأتي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم a yau muna zama na talatin da shida a cikin jiyowarmu na jawahar ma'ani na biyu muna magana akan halwat shekana ahmad tijjani da irin makarimul alat bayan alhilm wal ilm wal wilayatul kubra wa ajin makanatin wa kamalul ihsani cewa dukkan wayannan waliyan zamanin sun ce ba su taba ganin wanda Allah ya ba shi irin wannan kaman shi ba Shehu Jani ya yi tahassusi da wannan kuma ya samu wannan wa min azimi sabarihi za mu shiga wajen haƙurinsa sabaru alal amradi yanda yake haƙuri wajen rashin lafiya fi hasati nafsihi kasan idan ashaddun nasa bala'an al'ambiya wa sumal amsalu al amsalu fal amsalu idan aka sa mutum ciwo to waɗanda suka san Allah ba sa cewa a ɗauke ciwon sai ba sa faɗa eh saboda lafiyar ta fi rashin lafiyan yawa sai ka ga lafiyan da aka baka baka ji kunyan Allah ba tsawon lokaci baka ce komai ba aka baka sai dan karamin ciwo da aka sa ma dan kankanin lokaci ka damu kanka wanda kuma da shi ne ake hawa hawa da mutum cikin wurare da bakan ciki da rashin lafiya babu abin da ya kai shi ɗaukaka mutum zuwa ga yadda ake bukata to shi yasa suke haɗe bala'i shi yasa malamai suke cewa rashin lafiya biyu ba wanda ya kai su wato rashin lafiyan yaro da na kuturi kasan yaro ba iya magana to saboda rashin lafiyan a dimauce yake amma yana ɗaukar nauyin bala'in da babba ne yake ɗauka saboda yana da tsarki ai yana da tsarki to ba zai iya magana ba ba zai iya cewa komai ba to lokacin da kake ka shiga wani level to shi kuma a lokacin da ake sauƙaƙa maka abubuwa ومن عزم صبره صبره على الأمراض حقون شوت زاني أكرش الله في أتي حسة نفسي وفي داره وإياله da gidansa da iyalansa fala asbir fala asbaru minhu ba mu ga mutumin da yake jure bala'i kaman sa ba fala ya khalu an al amrad fi darihi ba taba samun wani lokaci da gidansa ba a ce kowa lafiya ba zai ba eh ba zai ba eh daraja ne ai ai ko a yi maka ne ko a yi wa maka waninka ko kai ko waninka haka abin yake idan matarka ba ta da lafiya kai ne domin abin yana jikinka ai idan ɗanka ba da lafiya kai ne idan kai ne baka lafiya kai ne to wannan irin wa'annan abubuwan domin komi sai ya taɓa ka to a gwada a gani idan ana son a hau kan wani kujera kamar misali in ce an mutu a cikin halin da'ira ce a wulaya halin da'ira ce a wulaya akwai mutane ɗari uku wanda su kujerunsu daban ne akwai mutane arba'in wanda su ma kujerunsu daban ne akwai talatin wanda kujerunsu daban ne akwai bakwai wanda kujerunsu daban ne akwai biyar wanda kujerunsu daban ne akwai uku wanda kujerunsu daban ne akwai ɗaya shine gausu wannan su ake kira da'iratul wulayat wannan da su Allah yake mitin da su Allah yake mitin to wannan ɗari ukun su ne mutanen badar ɗari uku da goma sha uku ne to ɗari ukun su ne mutanen badar arba'in ɗin su ne mutane da suka zauna a gidan cikan musuluncin sayyidina umar kenan a gidan arkan bin arkan to su ne ake cewa nukaba'u nujaba'u autadu kaza wannan gausu ko kudubu su ake sa musu wannan sunaye a cikin wannan ɗari ukun idan ɗaya daga cikinsu ya rasu to za a nemo sauran wa'inda suka tafi wajen Allah sun yi zube a cikin aikin Allah sai a ga waye zai hau in aka same ku dukkanku kowa ya kai kai ka kai ka hau kai ma ka kai ka hau kai ma ka kai ka hau to sai a jefa muku imtihani jarabawa rashin lafiya ko a jikinku ko a kan ƴaƴanku ko talauci ko wani abu in aka ji za a saurara ne a ji menene ka karɓa abin yanzu shi Allahu akbar ai wannan daga Allah ne shi ke sai ce kaci sauran suka yi jinkirin fada sai ce kaci sai shiga daga cikin wannan zubin sauran kuma sai jinkiri jinkiri kawai ka kasa gane abin da Allah ya yi to haka wannan na kawo shi ne ala wajen misali idan aka zo sai a jefa muku sai a ce to shi kenan ai ana neman kujerar ta hago eh to a kashe duka suna da yaya eh to a kashe matansu ko a kashe ƴaƴansu eh a ɗauki daidai a ɗauka sai a ji me za ka ce bakin ciki ya dame ka ka sa ido a kan nan ko ka ce inna lillahi ma a ɗa wa lillahi ma a haza kana faɗa haka sai a ce kai ka ci jarabawan ka da wani shi ne a yi ba yadda za a yi Allah ya bar imtihani wa mutane da shi ne ake kaiwa da shi ake faduwa da shi ake kaiwa har tsokana kan hanya har tuntube har taka kaya har sa kaya in kai ya yi likitar da kai imtihani a ji mai zaka ce duk Allah yana zai iya yi ma komai sai kyale ka ya gwada a gwada ka a gani to da wannan to da shi ne ake hada imtihanat in ka ce ce ya ce gamunan dai kwanan mu kaza kenan ana ta maganin kamun ba a yi kenan ce ya ya ce gamunan dai muna ta addu'a kamun mun dasa dusa duk faduwa ne duk faduwa ne to irin wa'annan duk gabaki ɗaya in mutum bai bi bayan Allah ba zai sani shi zai ga ya yi shi ne a burgewa kuma ya koma demotion ya samu ba promotion ba domin ai ba wa Allah wasa ita rayuwa a kujerunsa wala fi nafsi ala marrir layali wal ayyami ko a cikin kansa a ce ga lokacin da bai yake lafiya tsansa a dare da rana ba yiwa fasquru radiyallahu anhu lil mushaqqati idan wani abu ya zo tight ka rasa yadda za ka yi ka ji wani bakin ciki ya kulle ma zuciya ba rashin kuɗi ba ba rashin wani abu ba amma za a je ho maka ka ji ya za ka ɗauka za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba wata hamulu lil mubilati da ɗaukarsa abubuwa masu walhala la ta kadar alaihi jibalun rasiyati wanda da inda za a sa shi akan dutse dogon dutse zai dagargaje. Wa kullu man shaka ilayhi duk wanda ya kawo ƙara wajen shauci jani sallahu bi sabar ya ce kaje ka yi haƙuri shine tasliya a yi haƙuri a yi haƙuri shine ina ma yi waffar sabiru na ajiyarwan bigayar hisabi wa ana haji dar wannan duniyar ina ma hulikar lil balaya an halicci duniyar ne saboda bala'i warra zaya ce da ilalu haka duniya take hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min al-zalili tasamma bi siriha qaumun wa tu'ma wa hum mutahayyirun bila dalili bai ishirina ya ce sabauta ila duniya wa zullub bila yasbu wa garraka min hasal wa baɗinu hal harabu duniya cikin ta yaƙi ne to ai bala'i shi yake nufi da yaƙin eh wa garraka min ha me ya ruɗe ka ka tsaya kana neman duniya sal ka tambaya wa baɗinu hal harabu cikin ta yaƙi ne eh ad-dunya darul imtihan darul bala'i wa imtihan duniya gida ne na bala'i da imtihani eh mulku halaye duman mulkinta baya tabbata za ta gushe ina ɗan kuɗi kake gani ina su ƙaruna in ɗagawa kake gani ina su fir'auna ina su hamana dukka sun tafi sun batta saboda bala'in haka yake to haka duniya take wani haji daru inna ma hulik allil balaya gidan lahira ne ake hutawa duniya gidan bala'i ne in ka tafi lahira ta sai ka huta wa ma ulu himmatihi amma daukakan himma shi da rabbil alamin suluki bariki wajen yadda yake shigan shigan hanyar hanya fakat taqaddama ya gabata fi babin bidayatihi cikin babin bidayatuhu babin sama yadullu ala bulugihi abin da yake nuni akan isuwarsa fi zalika a ƙarshen nihaya zuwa a bidayatu farkonsa ma ya dula ala bulugi fi zalika an nihaya wato gaskiya ne albidaya huwa nihaya idan aka yi nasara mutum ya gyara farkonsa to ƙarshensa ma haka ne man hasunat bidayatu narat nihayatu duk wanda farkonsa ya yi kyau to ƙarshensa zai yi kyau Allah kai mana. Wa kamalul gaya kuma shi isa ce ta gaya gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne idan mutum yana da hankali. Idan ka gano, idan Allah ya taimake ka baka ebo bala'i kana yaranta ba, to insha Allah maslahan ƙarshen ka yana yin sauki. Idan mutum ya ebo, to nauyin shi abin da ake so mutum in ya gani ya gane in ya saba wa Allah to ya dinga ganin sabon ganin sabon shi zai sa ka yi gudu cikin bin Allah kuma shi kuma mutumin da yake ganin kaman baya sabo shi kuma faduwa ne dalili za ka tsarkake kanka in ka tambayi mutum ya ce shi ne ya yi wani laifi ya yi baya bai shi bai wani laifi ba balle a ce sai ya tsaya yana wani tube-tube ya yi ta yawan tuba da istighfari shi ya masa ba wani laifin da ya yi to irin wannan shi kuma faduwa ne warwas amma ka kalli zunubinka ka kalla ka ga girman Allah saboda ganin zunubinka to shi kuma babu abin da yake sa mutum ya falla a wajen Allah kamar haka saboda idza ahabba Allahu abdan idan Allah yana son bawa ibtalahu sai jefa masa bala'i soyayyan Allah ba kenan idza ahabba Allahu abdan idan Allah yana son bawa ibtalahu sai ya jarabce shi li yasma'a tadarruahu dan ya ji ya rabbi ya rabbi to shi kuma abin da Allah yake so kenan ya ji kana yawan kiran shi to kiran shi kuma abin da yake so kenan to sai ya kara maka bala'i sai ka kira ka kira ka kira ya kara maka bala'i ka kira ka kira to shine anan in ka zauna ba irin wannan tashin hankali da rashin lafiya to kuma kai kuma ba na Allah bane baka samu ba shi yasa wata mata wani mutum a Hudaybiya ya zo da yarsa wajen manzo Allah yace ya Rasulullah kaga wannan yata ce na baka ita amma ya Rasulullah ga ta da kyau ka ganta dai ga ta da asali yata ce bayan haka mutum da take bai taɓa rashin lafiya ba sai manzo Allah ya ce tafi da kayanka ai ba ta da alheri kaga shi rashin lafiya a zahirance a duniya yana ganin alheri ne rashin lafiyan kuma bala'i saboda haka rashin lafiyan shine mutum ya fi kusa da Allah ila habballahu abdan yattalahu li yasma tadarruhu dan yanzu kogin sa wa kamal ligaya fa bilu quti ala zalika aiwa akan haka ya tabayyanu zai bayyana malahu min kidamin abin da yake da shi na daga kidamu hunalika anan waya dullu alai isharatu wato zai nuna maka ishararsa isharar shaujani zai nuna da kai ka gane waye shi wa kalamuhu maganar shaujani zai nuna maka waye shi wa makanu min tahqiqi matsayinsa na gurin da ya tsaya zai nuna maka waye shi wa maqamuhu maqaminsa na haka ne is domin ha'ula'i almahsusuna wa'innan wa'inda su Allah ya keɓance sararin la'anu inna ma ya takallamu na bihalihim suna magana ne da halinsu wa yunajjikuna an dariki suna faɗakarwa akan hanya ala hasbi siyarihim a gwargwadon tafiyarsu fi watar halihim da hauhawansu da saukansu wala tajidu kalamu radiyallahu anhu ba za ka taɓa samun maganar shehu tijjani ba illa rafi an lihin matuka illallah duk lokacin da za ka ji shehu tijjani ya ma magana da ga yana ɗaukaka darajar ka ne zuwa Allah duk lokacin da zai ma magana da zai ɗaga darajar ka ne zuwa ga Allah sarifan laka an siwahu yana juyantar da kai gabanin wani Allah la ya kifu bika dunahu ba zai tsayar da kai koma bayan Allah ba da aiman wala yarra li ahadin al-iltifat li ghairi baya yardan ma wani ya dinga waiwaye ga wani Allah wala nazar ilai ko ya kalle shi fi shay min al-ashiyai kar ka ga wani abu wani abu ne ko wani abu ka kalle shi ba komai bane shirme ne Allah shine gaskiya wai ta kallon fi zalika shau jani yana yawan magana akan haka bi kalamin alin nafisin da magana madaukaki kuma tsarkakakke ya ajizul uqulu fahimu wanda hankali ma ba iya fahimtar sa in ya tashi magana irin haka ya ajizul uqulu fuhumu wato hankali baya iya fahimtar sa wa yauzul qalam yana gajiyar da alƙalami haɗu wajen rubutun sa wa rasmuhu da zanen sa wa ya'lamu zalika ana sanin haka min taqriratihi daga abubuwan da ya tabbatar wa kalamihi da zancensa wa ibarati da ibarorinsa wa isharati da isharorin shautijani wa hallu mashakilatihi da kuma mushkilan da shautijani ke warwarewa fi fununin ilimi a fannin ilimi bi asari ha baki ɗayanta inda jawabihi lokacin jawabinsa alal masaili akan matsaloli fi imla'i cikin imla'insa wa qad taraba baina ha'ula'i ya buga tsakanin ha'ulai ahalin zahiri wa baina ulumul arifi na bisuwari. Shaujani ya sa katanga tsakanin malaman zahiri da malaman arifai ya sa musu katanga wa alƙabai na ya tsare tsakaninsu wa baina ha hujubun wasu turun aka sanya hijabi da sutura wa yaftahu Allahu alaman yasha'u min ibadi ubangiji yana buɗa wanda ya so daga cikin bayansa wa ya hassu man sha'a ubangiji yana keɓance wanda ya so bil awarifi ma'arifi da tsantsan sanin Allah wa amdadi da madadinsa kama kila kamar yadda ya faɗa cikin baharul hafiz ma abyana talakal ma'alimu illa litaraha bi aini man la yaraha ma abyana talakal ma'alimu al ma'alimu masana bai bayyana maka ba illa litaraha an sanar da kai ne don ka ganta bi aini man la yaraha da idan wanda baya ganin ta faraka an harqa man laysa yurda halatan duna an tara maulaha faraka anha ya rabar da ita rukan wajen hauhawan man laysa yurda abin da bai yarda ba man laysa yurda halatan duna wanda man laysa yurda cikin wanda bai yarda da halatan halinsa ba duna an tara maulaha in ba ya ga majibancin lamarinsa ba. Wal arifuna su masana Allah min barin wahidin ya ga tarifuna a kogi ɗaya suke sha. Wa ulumuhum ilimansu na ta'ijun natija ne na yaƙinun shi ilimin arifai natija ne na yaƙini da imani. Yaƙini da imani shine ilimin arifai. la nata'ijid dalil wal burhan su kuma ilimin zahiri dalili ne da barahinu su kuma yaqini ne da imani yawa abu kaza zai kai kace ka yadda ka yadda yaqini kenan to shi ilimin arifi kenan ilimin ahlul zahiri su kuma ka atu burhanukum kawo dalili Allah Allah ɗaya ne ka kawo mana dalili eh Allah bai da mata kawo mana dalili Allah bai da ɗa kawo mana dalili Allah bai kama da kowa ba kawo mana dalili haka zai ce shi ilimin zahiri haka yake amma su wancan nata'ijul yaqini wal imani su natija su yaqini ne da imani yana gaba da wannan jalan Allah fihi mahum Allah ya sanya mu cikin wurin da ya tare su wa razaqana mahabbatuhum Allah ya ajabtar da mu soyayyar su wa ridahum da yaddan su wa amma rafa'u himmatuhu amma ɗaukaka himmansa anil halki ga halitta radiyallahu anhu Allah ya dan su ya ce yana isa matuka min intida'in anhu wajen yankewa daga gare su ilallahi subhanahu zuwa ga ubangiji madaukaki rabo himmata an la khalqi wato daukar imma daga halitta fi gayati ya isa matuƙa min in kidai anhu wajen yankewa zuwa ga Allah la yarju illa afadilihim ba wanda yake kauna sai mafifitan su isa ne da kyautawa kada a rata anhu ya bijira anhum gabarin su lama lima a kabala da dan abin da ya fuskanta alama wulahu ga ubangijinsa wa halafahum fi ma halafa wara'u ya jinkirtar da su cikin abin da ya bari bayansa la yubali bi ibali minhu bai damu da fuskantar su ba wala iranin ko su kau da kai duk wani mutum ko fifitayya ko kyautatawa shau jani bai damu da ka fuskance shi ko ko ka bi shi ko ka ja baya ba wai yau yana da mutane gobe bai da mutane a wannan ba ruwansa ikibalihi alallah subhanahu wata'ala idibaran bai damu ba wala bi sakadin wala bi tarabi ko ka yi fushi da shi ko ka yarda da shi sawa'un daidai ne almuqbilun wa sharidu ka zo wajen shauci jani ko ka gudu ka bar shi ɗaya ne wal muqaribu wal mubaidu ka kusance shi ko ka nisanta ɗaya ne wazzam wal hamidu ka zarge shi ko ka yabe shi ɗaya ne wal muqir wal jahidu ka tabbatar ko kuma kana jayayya da shi la rukuna lahu ilayhi shaudani bai taba waiwayawa ya kalle ka ba ya san duk abin da kake yi wai imma a ji tausayin ka ne wai imma a gode wa Allah cikin abin da ka samu shine hadisi manzo Allah na na masnad na haris yana cewa hayati hairun lakum wa mamati hairun lakum turaduna alayya a'malakum rayuwa ta alkhairi ne gare ku bayan na koma ga Allah ma alkhairi ne a gare ku kama ce ya rasulullahi me yasa kace aka yace turaduna alayya a'malakum ana kawo mun aikin ku na gani in in ra'aitu hairan in naga kun yi aikin alkhairi hamdulillah sai gode wa Allah wa in ra'aytu sharran in naga kun yi kuskure istaghfartu lakum sai nema muku gafara saboda haka ba ku ne za ku amfanar da ni ba a'a amfanuwan na jikina ne eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake maka amfani to wannan kujera ne na niyaba saboda haka in kujera ta zo kuma abu abin niyaba kar ka yi tsammanin kai ne za ka zo ka karar da shi ko a'a an samu abin da ake nema a wajen Allah an cika an kai duk abin da ake nema a wajen Allah kai ne in ka kusanci shi za ka amfana in ka gudu kuma za ka cutu to tausayin ka zai ji dan gudunka amma fuskantar ka zai gode wa Allah dan ka samu shine abin da ake nufi Allah ka ba mu nasara wala wala irajan lahu alai baya hauhau da komai a kansu ganiyun minhu bi maulahu ya wadata da duk wani halitta in banda ubangijinsa waqtifa'an ya wadatu bima bihi tawallahu da abin da aka jibanci lamarin sa shi fakar kada anhum ya yanke anhum gabarin su me yasa na ka muntahimun bimarratin ko haka ne muntahimun abin bincike muntahimun abin tuhuma bimarratin ko da so daya wannan baza kullu ahadin ya kore kowane daya naf'uhu wajen amfanarsa wa darruhu da cutarwarsa fala ya qabalu min ahadin baya fuskanta wani ka'inan man kana kowa yake min karibin aw ba'idin ko makusanci ko manisanci qalilun wala kasir ko kankani ko mai yawa wala jalilin wala hakirin ko mai girma ko wala kajaci hatta la yaqdiru ahadan har babu wani mutum an yi sumuhu bi adiyatin balle ya munana masa da bayarwa wala bi hadiyatin ko da kyauta baya yiwa na sha radiyallahu anhu shehu tijani ya tashi ala halisiyar saniya da irin wannan ya rayu ala sirati saniya wannan rayuwar ce ya rayu da ita sira as-saniya wala hawalul munifa da halaye al-munifa madaukaki as-saniya madaukakiya walam yazal cewa jani bai gushe ba ala zalika akan wannan yake tafiya ta wa qala bil izn min rasulillah har ya samu dukkan izinansa daga manzon Allah ma'ana ba makwadaici bane baya kwadayi kuma baya ruwa eh kuma kyautarsa ba ta karewa kuma duk lokacin da ka zo zai baka kuma an ka dawo zai sa ba zai ci ɗazin ka zo na baka ba na zai ci gaba da baka ko so nawa za ka yi karimi ne duk abin da ake siffanta na siffan karamci duk abin da ake siffanta na siffan kamala shauta ne Allah ya bashi Allah ba mu albarkacin sa na'am wa qala wa izinin rasulullahi bil qabuli ya samu izini daga manzo Allah manzo Allah ya yarda da shi wa adamun raddi ko manzo Allah ya ce na yarda da kai idan da ba fushi bayan sa adamun raddi kenan na yarda da kai idan da ba fushi bayan sa fa inda zalika daga wannan sara lam yurad ya zama babu wani abun da na shauci jani wanda zai zo Allah manzo Allah ya riga ya yarda da shi duk abin da ya kawo hadarar manzo Allah manzo Allah zai masa tantin ya wuce ya sha duk abin da zai kawo wajen manzo Allah lakin hunalika sai dai anan man ya qabiduhu wa yatasarrafu fihi akwai abin da yake kama shi ya sarrafa shi kama sha kamar yadda ya so fi dari a gidansa wa gairi zalika da wani wannan min sa'iru tasarrufa ce yadda ya sarrafa shi cikin waɗansu abubuwa daban wa ba'adun wani ba'adi ya qabiluhu yana kama shi lakin sai dai yusarrifu fi ma yazharu lahu yana sarrafa shi cikin abin da yake bayyana gare shi min almuwasati na daga taimako lil masakin ga musakai wa zawil faqati da marasa shi wala gafalu baya rafkana an mujazatin daga sakamakon man ahsana ilayhi wanda ya kyautata masa waya qabilu minhum yana karba daga gare su fi zahiri a zahiri ويجازيهم زي ما ساكمكو بالدعاء إلى الدعاء وغيره دوننسا لأجل سبب ألا تكون منة لأحد عليه كده كسن جاكو واني باي منة نواني أكنسا لأنه رضي الله عنه فمن شو تجاني تعباه متو همة ستاكي أن تكون للحالة يدل kar ta zamo a cikin halitta akwai hannu a kai alai lifasad zamani saboda bacin zamani wa ali da alin zamanin wa fasadi a garade da kuma bata manufan niyoyinsu. Wa kasha yoman wata rana ina zaune sai da alil harazmi wa na hadirin inda hu ina gaban shau tijani a tahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faƙala lahu sai ce masa ya sai yadi ya shugabana jartu laka min mali kaza wa kaza muhabbatin fika na yi ga dukiya na baka adadi kaza da kaza saboda son ka wa hadiyatun laka kuma hadiya ce gare ka fa qabala minhu zalika sai shaujani ya karba wa tarahu bayna yadayhi sai ya aje kudin a gaban shaujani summa asarra lahu fi uzunihi sai magana a kunnen shaujani qala lahu sayyidi sai shaujani ya ce a talibu minka an taf'ala lima qala lahu sai ya faɗa yace a tsalewar minka ina neman an tafala lima huwa kaita wa kaita bayan ya ba wa shawar tijani hadiya sai ce ina neman ka bani ka yi min kaza da kaza ka tsara sayidina radiyallahu anhu sai shawar tijani ce irfa mata aka dauke dukiyanka walam ya qadiruhu minhu bai karba ba ya tafi da shi wannan na taba ganin wannan a wajen shi mallawan akwai zamanin MTT sarkin ayyuka makwabcin shi mallawan in muna karatu abdulmalik sarkin ayyuka in ya zo ya gaida malam sai kawo kudi sai ba wa cewa malam muna karatu in shi malam ya karɓi kudin sai aji a gaban shi haka ba zai shi malam ma ya ɗauka kudin sai ya gama ya tafi sai na tambaye shi malam na ce akan kulau an kama kuɗi na ga baka ɗauka ya ce a'a ina sauraro ne ko zai min wata tambaya ne kar in bashi amsan da ransa ba za ta yi ba gara in ya ji ba za ta mara bai ɗauki kuɗinsa wannan duk yawanci da dai ka kawo mala in ya ga kana cikin aikin gwamnati ko kana siyasa ka kamar kuɗi ba ɗauka zai ajiye a gurin sai ka gama ka tashi saboda in ka yi mar tambaya shi ba zai fasa faɗa maka abin da ya sani ba saboda haka in abin ya maka daidai in bai maka daidai maka ɗauki kudin ka tafi ina buga laraji na risala sai mutane suka zai sami muna buga ƙasa sai ce ba larasu sai ce ka dinga zuwa da wuri mu yi karatun nan na ga mutane suna halarar mu da su ce mu yan duba ne yace ka dinga zuwa da wuri muna karatun nan saboda larabi ne na gado su kuma a izala an ɗauka in dai an ga kana taɓa ƙasa to kai ɗan duba ne to yawanci aka ga gani shi malawa a can suna halarar karfin malamin na gani shi ne wani ya ce mun kusan a kaina aka daina buga larabi saboda ana masifin izala a lokaci yan buga gado ana bugawa sai a zuwa Allah ya ce wallahi mutanen suna ganin mu kamar yan duba ne ya ce a janye kasan shine na koma fitar da darabi da biro da biro nake fitarwa in shi mallan ya faɗa min kaza kaza kaza ne ni kuma sai rubuta ga yadda yake ga yadda yake har sai da na cika wani koti ne rabon gadon eh rabon gadon da yake askari na askari ne nake jin ma na cire shi haka saboda sharrin mutane ne to suna kaga shau da ne ce in mutum ya ka maka ya ki yarda wani hannun wani ya shiga hannunsa ba dan komai ba saboda fasadin zamani ya ce saboda ahalinsa da a gara manufa za a zo a ce maka Allah ake nufi kuma ba hakan ba ne. Eh ce to shi yasa sai shi ya ce na ga haka ga kuɗin an kawo gaban shi jami ya ce na baka kaza da kaza daga cikin dukiya na. Can bayan ya bashi kuɗin kuma sai zo kunnin shi jami ce yana son a yi bar kaza da kaza da kaza. Ya ce jami ce kwashe dukiyanka. Eh kwashe. Eh wadai kamar minu. Wa kuntu jalisan aidan. Ya ce wata rana ina zaune bayan da dai gaba wajen shugaba ne fa ta insanin sai wani mutum ya zo masa fa sallama alai sai sallama shugaba ne wa kabbale dai sai kama ni shugaba ne masa kis wa dafa ali darahimun sai miƙa mun dirhami bi kasa da ziyaratin da sayyidina cewa ga wannan abawa shiri irin hakan nan ga wannan abawa shiri fa qala lahu sai ya ce masa ya sayyidi khudh hadhihi sadaqatu ga wannan sadaka allati ataituka biha wanda na zo maka da shi ya faɗa wa shaujani faƙala li sai shaujani ya faɗa sai dai ali da harami urdud alai mayar masa mata a hudu abin da ya kawo wa qala lahu yace masa la tahillu li sadaqatu aini bai halatta ni sadaka ban shaujani inna ma ana ganiyun ani sadaqati ni na wadatu da abani sadaka wa yata harraza lil maqasid al amati gaya ya kiyayi da manufan ammawa matuƙa kar a zuwa izgilanci da irin makamin waya da fa'ahu anhu yana tunkudewa billati hiya ahsanu da abin da yafi kyau wasu ila yau mara tilawa ne an tambayi shehu jani wata rana an sababa adadin kabulin hadaya me yasa shehu jani ba ka karban hadaya ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbiluha tare da gashi manzon Allah yana karban hadaya fa kale ce kanat hadiyatun ko kanat al hadaya hadiyatun wal yawm sar rashwatun zamanin manzon Allah hadayan hadaya ce da gaske ne wal yau a yau kuma sarar rashotun cin hanci ne eh in ji shojan ya ce yanzu a zamanin mu ta zama cin hanci ka san yadda abubuwan suke ana duba zamani ne a hukunci da zamanin da halin da mutane suke ciki shi yasa aka tabi baban shehu abdullahi shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu aka ce menene halal zamanin manzo Allah yace ma urifa asluhu wa asalu asluhu abin da aka san asalinsa aka san asalin asalinsa shi ake nufi da halal sai aka ce wa ba da sahaba bayan sahabai fa wa ba da hu bayan manzala fa sai ce ma juhila asluhu amma urifa asluhu fakat wanda aka san asalinsa kawai ba a san asal asalu ba sai aka ce to a zamanin ka fa sai ce ma juhila asluhu abinda ba a san asalinsa ba shine halal a maratib uku ne ko yanzu in ka fita ka yi goyin haka ba kuɗi kai a yi a wajen ka halal ne to amma daga na kuɗi ya fito wa ya ce kuma ka tambaya la ta tsalo ana shi an tufus lakun ta su uku wasu ka tana shi an rahamatin lakun min gairin ni siya ne fala ta fasu ana to haka ne to yanzu ka duba za ka zo yawancin dukiyar da take yawo sai ka zauji ya yawa haramun ne amma kai ka yi aiki ne haka baka amma za ka iya ka yi bincike wa ya ce maka domin sai barawo ya zo da kuɗi ya ba mu kuɗi ni da halifa ɗaya daga cikin mu sai ya zama ya ci halal ɗaya kuma ya ci haram idan halifa ya karɓa kuɗin ya ci shi kenan sai a ce rizqun saqahu ilaika arziki ne Allah ya koro ya kama ka ni kuma sai aka kawo min abin da aka kawo fahimta a ina ka samu wani aiki kai ya kai shikenan sai na kuma zama haramu saboda bincika amma kai da kai shiru ka ce saƙallahu rizqi ilaika saboda ba ɓarawo ba kowane lokaci bane kuɗin satan ne wani ayyayi wani aiki ne to ni kuma garin tambaya sai ce maka wallahi wata ce ta yi galala ni kuma na yi mata washari ba haka ba ne shi ke nan lamari bai shiga ba amma shi da ya ci ya ci kuma ba za ci ba kuma ba kaga wasa kata an ashiya an rahmatan lakum min gairi nisyani fala tafasu ana na yi muku shiru akan waɗansu abubuwa ba wai na mance ba ne kar ku yi bincike kuna bincike za ku faɗa fa'innan nasa su mutane na? tana yana ya ci shigo? ijara ma fa'innan nasa su mutane iza uhudiya zan raka ta gudun mai ta shigo na ayyau ku zauna ku ba da gudun shigo na fa'innan nasa su mutane iza uhudiya a hadum she'an ligairi idan aka ba su hadiyan wani abu au qabalahu hajatan ko aka biya musu bukata lam yamkus illa qalilan ba zai dade ba suma yarda zai dawo fi talabi ba ba garade zai dawo ba ya baka hadiya ba in ya fita yace da Allah a ji ga ba suna neman addu'a akwai kaza da kaza ba ka ba dan Allah bane ka tafi abun ka mana shi ne shaudan ne ke fada wala hadi fi galiban mafiya yawa mutane ba sa bada hadiya illa li zawji jahi sai sun ga sai sun ga kana da wani alfarma akwai abin da suke nema a wajenka eh ba za su baka dan abin nan ba sai su baka ne dan neman alfarma kabiru bismillah eh eh zona ba duk su sai mun fita tare bismillah bismillah bismillah bismillah ko ba haka bane jahid dini duniya au dunawiya ko la wa alaikum salam bismillah wa man lam yakul lahu jahun duk wanda ba shi da wani alfarma la yahduna lahu abadan ba za a masa hadiya ba har abada eh bai ai ana zuwa wajen ka ne dan a ga me za ka bayar wani ai dan haka yake baka saboda haka shehu jami ce ai ba dan Allah ba ne ana yi ne dan kana a bawa wa'inda suke da bukata shine dan zacin Allah amma in aka zo aka ga aka baka ana neman wani abu a wajen ka ne to ba dan Allah ba ne an bayar rashawa ne saboda akwai abin da ake bukata abin da yake nufi kenan kama huwa mushahidin min halin nas kamar yadda muke gani halin da mutane suke fi zamani na a wannan zamani wala yuquna shay'an bi qasdil mahabbati ba sa ba da abu dan wai dan soyayya wal muwaddatu da so wal ikha'a da yan uwanta fi dini a cikin addini wa innama yutawna suna bayarwa ne li tahsili agaradihim saboda biyan bukatansu alfasida munana kama kaddamna kamar yadda muka faɗa baya hatta sarat wala'imuhum har suka kasance da su da shugabanninsu min hadal ma'ana daga wannan ma'ana alfasi wali haga saboda haka ta harraza sayidina sai shauci jani ya ce to bari a kiyaye lihaza ta harraza sayidina radiyallahu anhu shauci jani ya kiyaye min maqasidul ammati daga manufan nan na ammawa li fasadiha daga bannanta wala yuhalidahum baya muhalada da su alama hum fihi abinda suke cikin min kasaratu takhalludi a hada abu mai kyau da mara kyau wa rubama da yawa ya tawajjau li islahi zatul bayni yana wajahanta da mutum da idan gyara yan uwa fi ma bainahum tsakanin su da Allah idza talabu fi zalika idan suka nema lakinnahu sai dai la yukallifu ahadan bi isqati haqqahu baya kallafa wa mutum a tsare da haƙƙin da yake kai wayin nabihahu zai faɗakar da shi ala dalika a wannan bi annahu la yanbaghi lil muhafazati ba bai kamata a kiyaye ba lil muhafazati dan kiyayewar shi radiyallahu anhu an hudud shari'ati ga haddin shari'a to wannan shine dalilin shautin kuma dalilin shine ainihin yanda mutum zai shiga ya kai ka fuskanci abun da Allah ne ko ka fuskanci abin dan wani Allah ne shi ne to kaga a yanzu kuma wata rana muna magana da shehi shehi ya ce yanzu ba da cin hancin kuma addini ne eh haka duniya take tafiya ai duniya in ta tafi a yau ai sai sa fatawan kowane gari da wani gari ba iri ɗaya ba ne yanzu muftin da zai baka fatawa a Fatakot malami ne masani ne idan nan aka zo Jos aka bada fatawan za a rikice yanzu ba da fatawan da zan yi a Jos idan aka bada shi a Kano ko a Bauchi za a samu damuwa za a samu damuwa saboda ba zai bada ma'ana ba to kaga yanzu misali idan police ya rike maka kaya sai ka ce wallahi tallahi kai ba za ka bada komai ba hanya ka gane Allah kuwa an kana son zaman lafiya ka bashi kawai bismillah za mu yi addu'a yanzu ai eh eh okay to to yana da miki ko a ba ka eh to saboda aka aka abubuwan suke Allah ya kare Allah ya ba mu ilimi albarka Allah ya kara mana sanin da Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر المقدار اللازم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما شئت استعاره من عين سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين يو لا تفار أيكي مكرم تفاتيح في صلاة الفاتح أكو هديها قشو تجاني الله يسامتها kuma Allah ya bata nasara Allah ya sa hali Allah ya sare Allah ya dauka abubuwan da ta tunkare mu da shi na alkhairi ubangiji Allah ya zuba mana alkhairi duk abubuwan take tunani na sharri wanda zai Allah ya fitar da shi albarkan sai na rasulullahi Allah ya sanya ta daga cikin kujeran waliyai al-muqarrabun domin babu wani abin da ake nema kamar mutumin da zai amfanar da al'umma eh manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabul ibadi ila Allah anfa'ahum li iyali mafi soyuwan bayi a wajen Allah wanda zai amfanar da iyalin lahi to wannan muna godiya mahaifiyar tare da 'ya'yanta wannan ta tunkaro nan ne kuma Allah ya haɗa mu da ita don neman taimakon al'umma a cikin abin da ake nufi saboda haka muna fatan ubangiji Allah kare kunyata mu Allah ya taimake mu Allah ya sahale Allah ya ba mu arzikin duniya da lahira Allah ya ba mu yardan manzo Allah abin da ya rage kuru-kuru ta samu ikibali lal idba duk abin da Allah in aka ce an gama an yi mata stamping kuma a hadarar manzo Allah to ta gama eh gashi harka ce haka amma duniya da lahira sun kai wannan kuma ba zai zama abin mamaki ba kamar shekara biyu ba za ka zo taron ahalar da'iraci na waliyai waliyan duniya matan da ba su yi aure ba suna daga cikin wanda suka ci ba su yi aure ba billahi lai an je wannan taron da su ba su yi aure ba wallahi suna ciki ga mazaje sun kai shekara ɗari a duniya suna bibiya kuma Allah bai sa su ba saboda bugu ɗaya ne kawai sai a ɗauki wani aiki sai a jona maka ana jona maka kai aikin sai Allah ya ce ya yarda da kai shi saboda haka muna fatan wannan aikin Allah ya yarda da ita Allah ya yarda da mu baki daya يا من إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون تصبر الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم يا من أظهر الزميل واستر الأذية ولم يعكس بالجريرة ولم يعتق الستر ويعزم العفو ويحسن التجاوز ويا واسع المغفرة يا باس الأدين برحمتك واسع من كل الجامعة كل شكوى ويا كريم الصفح ويا المال وامك إلى الأسرة وأنت جابيني عن قول استيقاك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا جاج رجب تنصلك على السنة والصلاة ولا الدنيا ولا جامعة النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون الفاتحة تكف تقوى